الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 24 ga watan rabi'in thani ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na casa'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki ya gafarta wa malam idan da yan ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda sharihu sunna limamul bagawi ya bi duk inda ayoyi da hadisai suke da suke magana akan imani ya tattaro mana su ya kafa su a babubuka a inda yake bin su yake masu sharhi da fassarar malaman farko mun shiga ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da manyan zunubai waɗanda suke haifar ma ɗan adam da cikas a cikin imani shi daga cingayen waɗannan manyan zunubai mun karanta hadisin annabi wanda yake bayani dangane da wasu laifuffuka bakwai da suke hallakar da bawa daga ciki annabi bayani da cewa darba ciki a nan ne malaye biyo baya yana mana sharhin mecece riba ya ke gane riba ta shiga cikin harka da sauran waɗannan abubuwa baki ɗaya nan ne muka fara da sharhi har inda ya kai mu ga ɗauko tukulluman al'amari shine bayani akan riba da yake mu'amala ko ta'ammuli da ita a cikin hada-hadan kudin bankuna da ko magana akan cewa wai da gaske ne kamar yadda wasu ke riyawa wai babu riba a cikin irin wannan kudi na takardu riyal sefa dola naira da sauransu wai wannan magana nasu gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ce tumala ya tattauna mana ko muna kan tattaunawa har yanzu dai jama'a kar ku manta muna karatu a cikin littafin alfiqhul islami wa adillatihi ash-shamil lil adillati shar'iyya wal ara'il mazhabiyya wa ahammun nadarayat al-fiqhiyya wa tahqiq al-ahadith an-nabawiyya وتخريجها ندكتور وهبة الزهيلي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق وندا تكي كلية الشريعة أشكم مجلد نبيار شافي ندري أكد تسعين بيار malamin yake mana bayani dangane da wannan ƙadiyya mai matukan mahimmanci mala ya kawo shibuhohi na waɗanda suke ganin ai a iya mu'amala da irin waɗannan 'yan kuɗaɗe da banki kan ƙara wa mutum inda yake kawo mana wasu maganganu na wasu mutane da suke cewa wai ai ba riba ba ne to waɗannan shibuhohin ne ce da mai da martani a kansu to muna kan tattaunawa ne mun shiga gaba na hudu a wancan karatu namu da ya gabata sai lokaci ya ƙure mana mun gane wannan da kyau ku to a yau sai malam ya ce rabi'an mu ɗauko bayanin daga farko don mu iya fahimtan inda al'amarin yake Allah madaukin sarki ya samu dace mahala ya ce yaz'umu ha'ula yaz'umu ha'ula ilmubihuna bi annal fa'idata fil qurudi al'intajiyya taktadiha maslahatun mutahaqqiqa fatajuzu walau aradatha mafsada mala yake cewa su waɗannan masu halattarwa ha'ula ilmubihun waɗannan da suke ganin ai a ansa irin wannan kuɗin eh wanda banki suke ƙarawa ko kayan an baka bashi a ƙara ma suna ganin wai wannan halal ne ba wani matsala bi annal fa'ida fil al-qurut wai fa'irin da ake samu na wannan bashi in ya zama al'intajiya fa'ida ne wanda za a zuba a cikin kasuwanci da za a samu riba taktadiha maslahatun mutahakkika wanda maslahan da za a samu a ƙarƙashin wannan harkan da za a yi da waɗannan kuɗin da aka ranto daga banki ana da tabbas akwai amfani da alkhairi da zai zo ma al'umma suka ce fata juzu to ya halatta a karbi irin wannan kuɗi kuma ya halatta a yi ƙarin wannan interest kuma kai ya halatta ka ba da wannan interest ɗin a ciki wai babu komi walau ardatha mafsada suka ce ko da ku akwai wani ɓanna akwai wani laifi akwai wasu zunubai wanda suke makalkale da wannan suka ce babu laifi a yi kun gano wannan cin da akwai maslaha to a kalli janibin maslahan karka kalli janibi na haramcin kun gano wannan da kyau ku ku kalli janibin maslaha kara kalli janibi na haramci wannan muguwar aƙida ce ba wannan matsa wannan ba matsala ce fiqhiyya ba matsala ce aqadiyya ku gano wannan mun tattauna ire-iren sa baya kuma da izinin Allah za mu tattauna wasu irin su ma da yawa Allah madaukin sarki kyauta shi ne sai malo ya ce yanzu misali shari'a ta hana abu kai sai ka zo ka ce wannan abincin da da maslaha ka yi wannan banna ne fa a ƙa'ida a shari'a za ka zo ka ji idan abubuwa guda biyu suka zo ɗaya maslaha ne ɗaya kuma akwai ɓanna ɓannan nan koya yake shi ake gabatarwa a dakatar da maslahan domin a kauce maɓanna shi ne ƙa'ida a musulunci shi ne ƙa'ida misalin wannan kai ne ana sama wainan kwai a baki amma ana gaura maka mari kaga akwai maslaha akwai mafsada an gani sai suka ce a haƙura da wancan mafsadan saboda akwai maslahan gishiri-gishiri a harshe kira kun gane abin da suke nufi kai ne kana jin yunwa sai aka ce wannan furan gashi ta damu da nonanta ga sukari komi ya ji amma da guba a ciki amma in ka sha lalle za ka ƙoshi kaga akwai maslaha suka ce sha abinka ka kauce ma wannan mafsadan kawai ka sha saboda me maslaha kun gane ma'anan maganin da suke faɗi? a shari'ar da annabi ya zo almafsada muqaddama alal maslaha ana gabatar da mafsada ne cin da akwai mafsada a ciki to ba za a ɗauka ba abinda za a karkata kan shine mai shine maslaha an gani wannan shine ka'ida al-islamiyya ash-shar'iyya su waɗannan mutanen dai da suke faɗin waɗannan maganganu na rashin kan gado su ne ke cewa idan azumi ya faɗo ranar asabar to ka kalli maslahan karka kalli mafsadan mecece mafsada hani menene maslaha lada da falalan kawai ka yi shi kuma annabi ya haƙura da haƙurin shi hannun da ya yi ya janye cin da kai kana da ra'ayi fahimtanka da abin da kake so sama da yake da na annabi shi ya zo ma da addinin ya ce karka yi sai wani sakare ya zo ya ce maka a ka yi an gane misali annabi ya ce ba a itikafi sai a masallatai uku sai wani sai ya zo ya ce to cin da babu kudin da za ka je makka da madina ko kudus ka je kai wannan itikafi to ka kalli maslaha ka yi itikafin ka a kowane masallaci hannun da annabi ya kuma mafsada ne take ta mun gane to shine na buga mu wani masu irin wannan karambanin tambaya wani misali ya ba matsala yana da 'ya budurwa nunanniya na ce kaga ka daɗe kana gaya man kana son ƙara aure ya ce wallahi kuwa an samu wutan ne ce wallahi ta samu ya ce a ina na ce a ga yakkan wanci ka aure ta mana ya ce a nisa ke wannan magana na ce a ba matsala yi ba mace ba ce na ce ke da Allah daina kallon ɓangaren yakka ce ka kalli ɓangaren mace ce kawai kaga akwai maslaha a nan mafsadan karga kalla sai ce na gane na gane ce yanzu malaman nan da ke cewa kar mu kalla hannun annabi mu kalli roman dama abinda suke kai mu kenan cewa abinda suke kai kenan yanzu wannan fatawan nasu daidai take da za ka iya auren uwarka da yarka ƙanwanka da yarka saboda ai maslahan da ake samu na kwanciyar aure in ka kwanta da waɗannan duk za ka samu ta ma akwai mafsada a shari'iyya da ta hana ta wana gabatar da hani akan me akan maslaha mun gano wannan da kyau ko idan da misali abu zai zo ne sai zama akwai cututtuka a duka ɓangaren nan akwai cuta nan akwai cuta nan akwai maslaha nan akwai maslaha cutan da maslahan sun cudu cutan da maslahan a nan ma sun cudu kuma babu wani aji na tsakiya da za a kauce masu duka to shine za a bi a haffu dararaidi wane ne a haffu amma ga maslaha ga mafsada mafsada za a kalla a watsi da wannan maslahar irin wannan fikihun ne mazinata da mashaya da barayi suke a kan shi zai gabe da kudi amma da zai tara wancan lungun zai iya samu kuma in ya samu zai gama da maslahan garin gaban shi amma fa tara mutane a ansa kudinsa haramun ne shari'a ta hana mara imani ke yi akwai wuta a lahira in an kama ka a duniya ka sa shi nisabi kuma su yanke hannunka to amma sai ce to cin da dai kana da bukata bukatan ta ci ta cinyewa to kalli maslahan watsi da mafsadan duk suke ba irin waɗannan mabannata irin waɗannan miyagun fitoyin haka da yaro zai ji sha'awa ta yi mai kat sai kalli maslaha ya kauce ma mai mafsada jama'a kun gane ɓannan wannan ka'idar kun gane inda suke son su kai al'umma kun gana ƙida na almubihuna ne masu ‘yan komi halal? ina ce fa wannan ne za a ɗauko a zauna a masallacin musulmi ko makarantar musulmi a majalisun musulmi a kan mambarin musulunci ana faɗin irin waɗannan maganganu a ce kalli maslahan kai watsi da mafsada wannan ɓannan ta girmama al'umma na kun gane wannan ya zama wajibi duk wani mai kan gado ya tsaya ya fahimci wannan ka'idan kyakkyawan fahimta ku gane ko malam bai ce komi ba kanta bannan da ke ciki ya girmama to shine suke cewa ku kalli maslahan da ake samu akan waɗannan interest da banki ke bayarwa ko kuma wanda ake bata in an ansa bashin ku kauce ma mafsadar riba kun gane bannan mutanen nan ku bannan sabo yake Allah madaukin sarki ya kyauta mala yace wal qa'idatul manqula fi maqal al arabi sabiq mala yace ita wannan ka'ida da aka ciroyo aka cirayo ta daga zantuttukan wani ko larabawa da su gabata an alimin an same ta wani ma da ke tabajjuj da malinta ya furta ta ka'idan ita ce annal mafsada idza aradatha maslaha wai idan aka samu banna a gefenta kuma akwai amfani rajiha kuma ita wannan amfani amfani ne mai gamsarwa quddimatil maslaha wai suka ce a gabatar da maslaha wata tamassalul maslaha huna fi tawzifil amwalil mudha'afa ad-dakhl al-qaumi suna cewa wai maslahan shine irin wannan kudin da za a bayar ko kudin da mutum zai je bankunan kasashen waje ya ranto don gasa akwai bankuna na kasan waje da suke ba da rance ga wasu daga cikin kamfanoni da za su zo irin waɗannan kasashe namu suna yin aikace-aikace so kuma a riga biyansu to sai su ce ai maslahan da ake samu za a samu 'yan kasan waje masu zuba hannun jari su shigo shigowansa kasan to zai haifar da amfani mai ɗimbin yawa ga jama'a sau da masu zuba jari sun zo wannan kawai za a gaya maka abin da ke kwanci a ƙarƙashin wannan zuba jarin alada in an aje mai a matsayin abinci ba zai ci ba inda za a gaya muku ɓannan da ke ciki da kashe addini da fada da nasoshin alkur'ani da sunna sannan sai su ce wa fatuhu majalatul amali amamal ummal kuma wannan yana bude kofa da ma'aikata su samu ayyukan yi da yawa kaga wannan maslaha ce wa ifadatu kullu min al-muqridi wal muqtarid sannan wanda ya bada bashin da wanda ya ansa bashin da za su fa'idantu wanda ya bada bashi to dan abin da za a san mai na wannan riban kaga zai amfana da shi shi kuma wanda ya ansa bashi riban da zai samu in ya juya kaga shi ma zai amfana kaga roman kawai za a gaya ma sai a danne maka maganan haramcin da shari'a ta ce kar a yi jama'a kun kula da wannan ku allah ya kiyaye ammal mafsada fahiyar riba fakat sai ce ai wannan mafsadar ai riban ne kadai mun gane riban ne kadai amma kalli maslahohi ‘yan ƙasan waje za a zo su yi kamfanoni ba fa a ƙasansu za su yi ba kalla a ƙasanku fa a gyara muku gari ‘yan garinku su samu ayyukan yi kaya da za a so sai an shigo da su ta ƙasan waje su yi tsada yanzu a ƙasanku za su za su yi arha kaga duk wannan menene maslaha ne mafsadan ƙwaya ɗaya ne ita ce me riban mun gano wannan sun kasa fahimtar duk yawan maslaha idan mafsada ɗaya ta shiga cikin shi ɓata shi take yi ka ƙaddara kana da mata hudu kana da ‘ya'ya'yan mata gantsa-gantsa guda hudu nawa ba su da yawa idan kwarto ɗaya ya shigo fa kaga mafsada ɗaya ne mun gano wannan da kyau ku amma maslaha nawa takwas kenan yanzu a kalli maslahan a bar mafsada shi wannan kwarto ɗayan zai iya ma waɗannan matan naka da 'ya'yan naka duka ɓanna don ba abin da ya dame shi haka yanzu ya kamar kwarto na shiga gidanka kawai don akwai me akwai maslaha kila ce kila direbanka ne ko kuma mai gadin ka ne ko mai yanke fulawa ne ko wani abin da ya kama da haka ai akwai aikin da yake wanda yana da kyau ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin abubuwa ne suke kawo na molanka wanda ilimi ba zai faɗe shi ba Allah shi kyauta wa haza khata'un bayyin mala yace wannan kuskure ne karara li'anna al-qa'idata ash-shar'iyya as-sahiha saboda ƙa'ida na shari'a ingantacciya cewa ta yi anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kun ji ka'idan daf'ul mafasid tun kuɗe ɓanna muqaddamun wannan ake gabatarwa ala jalabil masalih akan jawo da amfani zuwa da amfani gabatowa da amfani amma ƙiri da muzu wanda su gaya maka ai a kalli maslaha Allah shi kyauta wa annal maslaha yi umaru biha iza lam tu'aridin nassi shar'i mala ya ce ita maslaha idan za a yi amfani da ita sai dai a yi amfani da ita a fagen da ba karo da nassin shari'a ba ita ko riba nassin alkur'ani da sunna ne suka hana duk wata maslaha da za a kawo na zuwa bature to ba zai kawo da alkur'ani da sunna ba duk wata maslaha da za a kawo ya sa musulmi ya cire ba ita maslahan nan ba wanda zai karbe ta jama'a mun gane wannan shi yasa duk wanda bai fahimci wannan ba Allah zai daɗe yana ba kan shi wahala zai daɗe na ba kan shawushi zai daɗe yanayin abubuwan da shi da kanshi sai na dama komin daren daɗewa allah maɗaukin sarki ya kyauta shi ne sai malo ya ce wa majalul amal bil maslaha inda fukudanin dalil min nassin au ijma'in au qiyasin wa majalul amal bilmaslaha inda za a bude kofa a ce a yi aiki da maslaha kadai inda fuqudani dalil inda aka lalibi dalili aka rasa min nassin dalili na nassin alkur'ani au ijma'in ko tsantsan ijma'i au qiyasin ko qiyasi sai a rasa wannan duka sannan ne za a koma ma maslaha in gaji ana fatawa ba nassi ne ba ijima'i ne ba kiyasi ne sannan fatawa sai ta biyo baya maslaha kenan jawa mun gane amma ta yaya za a zo a yi kiyasi fi muqabalatin nas kaif an gane ta yaya za a ɗauko abin da ake ce ma maslaha a tunkuyi nassi da shi ai na ke wannan abu aina ke yi allah maɗaukin sarki kyauta ma'ala ya ce wa anna mafasilil ƙorot kun ga ɓannan da ke cikin irin wannan bashin al'intajiya wanda za a ba kamfanoni da masana'anta masu sana'anta al'amara wai su rika juyawa kun ga ɓannan da ke cikin irin wannan bashi? aksar wa akhtar ya fi haɗari kuma ya fi girman bala'i min al-masalih al-wahima sama da maslaha shirman maslaha mai rauni na ɗimuwa da suke kawowa almusharu ilaiha wancan da suke cewa turawa za su shigo za a zuba jari za a samu aikin yi za a samu za a samu za a samu kun gano wannan ya ce wancan almaslaha alwahima ita shirme suke faɗi ɓannan da ke cikin irin wannan bashin da ake ba kamfanoni in aka buɗe maka shi ko sai ka ce allah ya wanda ya karba an gane lallai in an ba su za su ƙara yawan abu za su ɗibi ma'aikata kun gane sannan kuma su waɗannan masu ba hannun jari yan ƙasan waje za su shigo amma za ka ji abin da ke faruwa li'annal muntaj li'annal muntaju mala ya ce domin wannan abin da ake sana'antowa mun gane da za a ba da kuɗi domin a juya waɗannan kuɗin a samu riba yudayyafu miqdarul fa'ida yana ninnunkuwa ne na me na adadin wannan interest ɗin da ake samu yana ninkuwa ne duk shekara ala takalifil intaj kuma yana hawa akan abin da yake na production din ne an gane yau idan suka ba ku miliyan talatin za ku sana'anta to waɗannan kuɗin da za a cire na ruwan da za a biya banki akan wa yake akan ma'aikatan koko za a zuba shi ne akan abin da ake sarrafawan eh a kan abin da yake sarrafawa ne wanda talaka zai siya a jikin shi za a tsotso wannan kudin kun gani a jikin jama'a za a tsotso kudin da za a biya allati ya tahammaluha almustahalik fi nihayatil amr wanda zai siya ya ci ko ya siya ya sha ko ya siya ya sa a jikin shi wannan bala'in ribancin da aka ƙara ma kamfanin akan shi zai ƙare an gane a kan shi yake karewa wale an nartifa'i tsirin sila tsada da ɗaukakuwan farashin kayayyaki fihi madarra bi majmu'in nas wannan ɓannan shi da cutarwan gama mutane yake kowa sai an san mashi kowa sai ya fada ciki riban da ake samu ya taƙaita ga masu kamfanin ne ɓannan yana kan waye kan talaka gani yanzu idan dala ta tashi siminti na tsawa inda yake idan kamfanin siminti ya je ci bashi aka loda mai kudi da zai inganta wannan simintin da yake yi yana barin farashin simintin yadda yake ne ba wannan kudin da zai cire ya biya banki ba kai yake kara ya sama ba kaga saboda masu faɗin wancan maganan kawai suna tafe ne kurame bebaye makafi ba ma sa lura da irin waɗannan abubuwan kaga yanzu mafsadan ya game al'umma baki ɗaya ba su kalli wannan ba kawai sun kalli wani ɗan tsiraren ɗan kaɗan ɗin maslaha ne da wasu wanda ba san Allah da annabi ba suke nema su samu wanda wannan ba daidai ba ne ولأن الفائدة الربوية ما ليش دومين ون انترس نربا تسخر الأمل لخدمة رأس المال دائما كل أنا كلوني yana ƙara sauke darajan aiki da ake sa mutane su yi sai a wayi gari farashin kuma ya yi mai ya yi sama ku da za a ɗiba aiki ko ma'aikata sai kasance aikin ya yi mai ya yi ƙasa darajar shi ya yi ƙasa abin da za a biya ku don su samu kuɗi kusan ma'aikatan ma'aikatan kullum a aikin bauta suke kun gano wannan sannan abin da suke sana'antarwan kuma shi kuma za a tsawwala mai kuɗi talaka ya shiga uku rina ga abin da ake cewa an samu mutane aikin yi jama'a mun gano wannan da kyau ku ina aikin yin wale anna ikradin musirina mala ce kaga ba mawadata bashin banki ya hasuru sarwa fi aidihim yana takaita arziki ne kadai a hannunsu talaka fa ai ta danne shi duk abin da talaka ya samu suke ƙara anshewa an gano wannan da kyau ku ma'ana arziki yana tattaruwa ne a hannun masu arziki kadai ويؤدي إلى التضخم النقدي والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء kawai za a wayi gari ne wannan bashin da bankuna suke ba masu kuɗi da manyan kamfanoni kawai yana ƙara ɗabga kuɗi ne ga su waɗannan su ƙara zama manyan attajirai da kuma fitar da fifiko da bambanci da rata mai yawan gaske tsakanin masu arziki da kuma talakawa. kullum bala'in da ake ƙara samu madadin a matsi ratan da ke tsakanin masu arziki mawadata talakawa kullum abin yana ƙara faɗi ne kuma ana ƙara matsiyata a gari ƙila ka gane wannan asalin jari hujja kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kuma duk wannan zai ce a duk a bari kawai ba wani abu kawai don malami ya hau kan mimbari karti suna mai ihu ke ta maganganu kawai bai ma san me yake faɗi ba ana da ka ka ji wani bincike da ya zo ya yi bai san duk wannan binciken in ya gama an bakwai sa ba duk yana gama zai kai ku gidan wuta an gane wannan da kyau ku wannan shine addinin musulunci addini bai yadda da irin wannan shiririta da irin wannan barna da irin waɗannan abubuwan da ake zuwa da su da nufin neman abun duniya a lokaci ɗaya kuma ɓata addinin al'umma saka mutane cikin matsaloli duk wanda zai baka bashi ya baka tsuran bashi ba ruwa yana cewa da ruwa ko ka bar mai abin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ta wannan gaba na hudu kenan kaji wai wannan sun yi ne sun yi ƙoƙari su kawo hujja don su saka shubuha don a ba su dama su ci bashin banki su ba da interest kuma su ansa kun gano wannan da kyau ko kaji yadda fa'idan ta ƙari kaji abin da suke faɗa kuma duk wannan wai malaman musulunci kawai sai su shiru sai su sa masu ido kawai shi kenan a yi ta ɓata nasoshi da ƙa'idojin shari'a wai babu dama kuma a yi magana wannan dole ne a yi magana domin addini ai ba hajar wani ba ne ina fatan kun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu khamisan yaz'umul mubihuna bi anna al-masarif al-bunuk fi al-asr al-hadith daruratin iktisadiyya la yastaghni anha to kaji wani yunkuri da suka yi wannan shubuha ne za a sa don a makale a ƙarƙashin shubuhan a ce hada-hadar riban banki ya halatta ta ce yaz'umul mubihun su waɗannan masu halattar da irin wannan cuwacuwar suna riya bi annal masarif cewa banki a yau fil asril hadith a wannan zamani namu ya rikide ya zama daruratul iktisadiyya harka ne na kasuwanci da ba zai yiwu a yi ba sai da shi la yastagni anha ba wanda ya isa inda zai harkan kasuwanci ya ce ya wadata da banki to kocin da haka ne to abin da banki ya sa na ka'ida na wannan riba to lallai al'umma saƙura sa'ansa kawai shi kenan in ka je garin masu bindi kai ma ka tsinka kawai ka jona kawai a ci gaba da rankayawa Allah ya kyauta jama'a kun fahimci wannan wannan abin da suka faɗa kenan mala ya ce wa haza aidan tamwihun wa khida mala ya ce wannan wani makirci ne da yaudara ita kanta wannan maganar wani wayo ne na makirci da yaudara aka shigo mutane da shi ai kaga banki yanzu ina hada hadan 20 billion dollars wa zai kawo wannan dole sai da me dole sai da banki sai malami ya ce gaskiya ne sai a nuna mai wani ɗaki cike da kudi ya ce kaga nan eh to miliyan 300 ne tab to miliyan 300 ba su kai dala miliyan ɗaya ba ni ina da dala miliyan dubu ishirin la ilaha illallah banki halal shi nan ba haka suke ruda su fa ya kima maka abin sai kasa gane menene kamacin da su malam ibatu zuhali ne za ka ji bayani dama babban malamin fikihu wa usuluhu ne kuma shi farfesa ne mun gano wani rike ko farfesa baban dakta ina ba da mun gano wannan da kyau eh mana amma fa in an karanta abin da zai sa hankali mala ya ce wannan dabara ce da kome da yaudara fa innan nizam al-ishtiraki la yaqirru nizamu fawaidil musrafiyya mala yace kun ga tsari da za a zo a ce na musharaka na harkan kudi ba isa a ce shi zai tsara yanda riban da ake samu na kudi zai yi ba waye zai tsara wannan Allah da annabin shi ne dole yanzu in aka yi banki sai a ɗauko ƙa'idan ƙor'ani da hadisi sime su girki abin da za a yi ba za a bar tsarin haɗaka wai shi ne zai tsara yadda banki zai kasance ba kene yanzu an ɗibi aikin allah an miƙa ma 'yan adam an gano wannan wannan ya sake jin malaman tauhidi ba su yadda da kirarin da ake ma demokratiya ba a ce government to the people for the people by the people wannan musulunci ba zai yadda da wannan ba ita gwamnati duka tawaye ta Allah ce don a kiyaye mai dokokin Allah ƙarshe a samu sakamakon wa Allah haka gwamnati take in ya zama gwamnati ne na mutane da mutane suka yi ta don ta amfanar da mutane kaga an cire hannun Allah a ciki kenan ta zama tsantsan shirka kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye shi yasa in kun ce ba hannun Allah a ciki ko to shikenan duk sanda aka nada shugaba to kawai a sa shi ya dafa constitution kawai ya rantsi ba wani maganin zuwa da Qur'ani in ko za a rantsi da Al-Qur'ani sai dai a bude shi aiki da shi don Qur'ani ai ba dodo bane da zai zama abin ba mutane tsoro kila ba ku fahimci ni ba eh Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa aha kama annana kama annana jahil masraf islamiyya suke ce a ba ku gani ne kaman yanda bankunan musulunci allati zadat ala 50 muassasa fi asrina yaushe ka bude su amma yanzu suna da manya-manyan rassa har sama da hamsin a duniya kuma ba sa ta'ammali da harkar riba a ce kuma don menene wai za a harkar banki wai ba tare da banki ya yi mu'amala da riba ba ai dole sai da riba shi ne ma da ya ce rabu da su ga bankunan musulunci na gaske an kafa su a duniya wanda ba sa harkar riba kwata-kwata kuma daga bude su zuwa yanzu sun yi harkan kasuwanci na gaske na shari'a wanda babu haramun a ciki har suna da rassa sama da hamsin a duniya kakkumanta ba mun ce za mu zo mi magana don gane da banki shin akwai bankin musulunci a najeriya akwai bankin musulunci a najeriya ina ba ta mun gano wannan da kyau don kada wasu suna ganin kamar wai sun yi bankin musulunci su ji wannan maganin su ɗauka da su ake yi ina ba ta mun gane allah ya sa mu dace ma'ala ya ce fi guduni salata ashara sana cikin shekaru uku kadai da buɗe bankunan musulunci jiyan da suka rassantu burhanun wahidun burhan salasata talata ashara sana fakat shekara sha uku kadai da kafa bankunan nan na musulunci yadda suka yi rasa burhanun wadih wannan dalili ne karara ala imkani qiyami nizami liktisadi na cewa dole za a iya tsayi da harka na yarda harkokin shige da ficen kuɗi da tattalin arziki halin min fawa'idil bunu bankiya wanda ya kubuta daga wannan interest na banki awal masarifin rabawiya ko kuma bankunan riba za a iya banki wanda bai da wannan gaba ɗaya kuma bankin ya nasara kuma al'umma su amfana domin gashi an yi a duniya la yasihu alqawla aidan bi anna fawaidil masarif bai halatta ma wani malami ya bada fatawa da cewa wai irin wannan interest da bankuna suke bayarwa mimma ta'arafa alaihan nas wai wannan al'adan mutane ne ai kowa ya sani wal urfu masdaru shar'i ba da ji ko mutane shiru urf ɗaya daga cikin masadir ne na shari'a li'anna haza urfun fasid kuko naku al'ada ce ta ɓanna musadimun linnususu shari'a wanda ke gabza karo da nassoshin shari'a kuma su ɓarar da shari'ar naku ɓanna ko kawo kun zo da abin da ba daidai ba ne jama'a kun gano wannan kun zo da abin da sam sam sam sam ba daidai ba ne jama'a an gano wannan to kaji yunkurinsu na biyar na ƙoƙarin zuwa da wannan shubuhar ita wannan shubuhar ta zauna ba ta zauna ba kuma kar baka ɗauka wai waɗannan bayanan da ake yi ana yi ne wai ga su waɗanda suke faɗin wancan maganar su gane su janye ba za su janye ba saboda shubuha ta zama nasu sun zama shi kenan su kan shubuha ne kun gano wannan da kyau ku iza ku yi hankali allah madaukin sarki ya kiyaye sadisan shubuhansu na shida inna min mazahirin inhitat al-fikri wa dawahil ilm an yuqal mala yace yana daga cikin abin da ke bayyana rababbe da ribewan tunani da kuma ilimi yayi gardama ga mutum an yuqal a samu malami yana cewa innal awraq an-naqdiyya wai wannan kudin takarda la tuzanu wacin da ba auna su da sikeli sau haka ba kudi ba ne duk abin da aka ga dama a zuba masu na riba babu komai za a karba su ne suke cewa babu riba a naira ya ce wannan riɗewan tunani ne da kuma an nema a kama ilimi ilimi ya yi gaddama shine mutum zai zo yana faɗin wannan don dai kawai ya tona makan shi asiri fala tutabaru min rabawiyat suke cewa wai irin waɗannan kuɗi ba a kallon sa a matsayin wanda riba za su iya shiga ciki bal ta'khuzu hukumul urud tijariya wai kawai su ma kaman haja ne wai naira dubunka da naira ɗari biyar ɗinka da dalanka da neranka da sefanka da riyal ɗinka daidai suke da tumatir da tattasai da tarugu da albasa da magi haka suke yanzu aka iya ba da tumatir ka sai kudi sai da kudi ya mai haka su da kan sun faɗa ƙarya ina ba don mun gano wannan da kyau zai yi ka sa tumatir a juhunka ka je ka miƙa a baka maganin sauro zai yi amma zai yi ka sa naira dubu a juhunka ka sai kwandon tumatir ashe ba wuri da tijara ba ne wai me yasa mutanen da suke faɗin maganar da adadin mai hankali ba ma malami ba zai gane shirmansu adna na mai hankali an fahimci wannan da kyau ka san malamai in suka so su wawaitar da fatawan malami in yi shirme sai su ce kai wannan a hankalce ma ba daidai ba ne wai so suke su ce da kai da mashirmantan gari da ɗaya wallah abinda suke zan gaya maka wai da kai da mashirmantan gari to da ɗaya domin mashirmanta a gari da mai suke auna addini da hankali su ko malamai suna auna addini da mai nasi sai ce wannan ai ko a hankalce ma wannan hankali ba zai yi da shi ba wasu ake a ce kai ba malami ba ne da kai da wawayen unguwanku duk ɗaya Allah madauke sarki kyauta iza ku gaya masu su ɗauko wani bayanin amma ba wannan ba auyu qal ko a ce innal awraq annaqadiyya kal fulus la yajri fi harriba sai su ce wai ai kaga waɗannan kuɗi namu na takarda to ai kaman fulus ne menene fulus eh ma ma'anar fulus ku rike min wannan fulus ɗin ka san a larabcinmu na ustazai ana cewa fulus kwandala ku ana ce mu kudi ma fulus za mu tattauna mai asalin fulus kun gane domin magana ne za mu yalwata harshe a kai ina son jinkirta yi sai karatu na gaba don mu samu sararin bayani ba na son ya katsa wannan bayanin da ake yi kuma ya kamata ya zama kuna da shi a rubuce a hannunku kamar yadda muke bayanin yadda aka ma fara kuɗi na takarda aka aje zinare da azurfa aka faro na ya karu kusan wannan domin kila ba mamaki wani ya zaburo kai kuma ba ka da abin zaburin shi amma akwai abin da za ka zabure shi a hannunka kawai ka ce gafa abin yadda yake Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa haza jahalun wadihun mala yace wannan jahilci ne karara bi tahqiqin nuqud cewa wanda ke fadin wannan magana ma bai ma san me yake ce ma kudi ba an gane wannan bai ma san abin da yake ce ma kudi ba bai san kudi ba misali mutum ne ya zo ya ɗauko hoda in ka zuba hoda a hannunka haka sai ka ɗauko wani abin da ake yin ti da shi pronto sai ka ɗanɗani pronto sai ka ɗanɗani hoda sai ka ce ɗaya ne kaga na barko baka san hoda ba sannan baka san pronto ba kun gane wannan bara yi misali malaman usulul fiƙi suka ce menene jahilci suka ce aljahalu tasawwuru shay'i ala ghairi haqiqatihi fil waqi jahilci shine ka suranta abu sabanin yanda yake shine jahilci misali yanzu kan malamin nan hulan shi jaci an gane wannan shi ko malamin can abin da ke kan shi hula ce baka haka sai aka tambaye ka meke kan wani kala ne akan malamin nan sai ka ce baka ne meke kan malamin can ma sai ka ce baki ne aka hada maka su kalla sai ce a duk bakake ne ya suna abin da yi ya suranta a bayan da yake ba inda ya ce wannan baki ne wancan ja ne sai ce sibil da baka ne amma kaga yanzu ya nuna mana bai san ja ba sannan bai san me ba bai san baki ba yanzu masu wannan maganan ba su san kudi ba ko ba su san hajan saidawa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ba su san su ba abubuwan guda biyu suka jahilta a tare ba abu ɗaya suka jahilta ba yasa mala ya ce wa haza jahalun wannan jahilci ne wadihun karara bi hakikatin nukud ba su ma san me ake ce ma kuɗi ba yanzu wanda ya ce da tumatir da naira da ɗaya ne kaga bai san tumatir ba bai san me ba yanzu misali ka sai motar mutum ga kawo mishi gwandon tumatir zai ansa ko da ko misali ka sai motar shi dubu hamsin ne ka tara mai kwandon tumatir na dubu hamsin zai da sai dai a yi cinikin kwandunan tumatir ɗin a ba shi na adadin me kudin shi amma ba ce to kai kaga wannan su ma da tijara ne wannan kudin naka su ma da tijara ne saboda haka kawai ba nu wannan an shi wancan an taba haka me yasa a da aka halartar da trade by barter me yasa inda adamun nuqud ne ba kudin ne aka rasa yadda za a yi sai shari'a ta yadda a yi cinikin bangishiri in ba kamanda lalura ne ta halartar da wannan to da kudin suka zo sai cinikin bangi shiri in baka manda sai zama ya mai ya tashi ko da an zo kakara na abin da muka karanta a wancan karatun da ya gabata dole sai an yi cinikin ɗaya da kuɗi kowanne an san yadda yake sai a ce to ban naka ɗauki na wayo ciko haka yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce fa innaha samanun istilahi lil ashiya suka ce wai ai su waɗannan kuɗi namu na takarda wai ba kuɗi ba ne wai ai su waɗannan bayanin kuɗi suke yi a'a to yaushe kuɗin za su zo kenan yanzu kai da kake ba da kuɗin kake an san kayayyakin mutane ashe kai hamshakin macuci ne saboda har yanzu kana ba su takaddun banza ne da ana nan ana bin ka bashin ka kawo zinare da azurfa ka kwashe yayinka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku amma ba badawa yake hankalin shi kwanci a natse ashe menene ashe kudi ne misalin wannan shirman da suke fa shi ne misalin wani labari da wani yake bayarwa wata yarinya ne ta je america ko ingila karatu ta sauka airport sai aka tura direban gidansu ya je ya ɗauko ta ya je ya ɗauko ta ta kame a baya ana tafiya sun shigo cikin gari sai ta ga jaki sai ga tambayin direba wai da allawa ne menene wannan sai ce a ba ki san shi ba ba ki san shi ba sai ni ban mata ba ka san shi ba ni ban san shi ba ya ce to ai bayan tafiyar ki ne karatu waje maman ki ta haife shi sai ce jakin jakin ya ce a shi ki san shi ya ce yan rainin wayo mu ne da girmanki da girmanki suke gaba garin nan waki zo wajen kinje turai waki zo ki ce mana wai ba ki san ne wai ba ki san jaki ba to bayan tafiya ki nema manki ta haife shi ina fara mun gano nan ne kilai wannan shiriri ta haka wanda uwa ya ban labari wai dan tasiri ya zo ya tsaya yana tafiya irin yan matan nan na makaranta irin masu sanabe da kidifi din nan da gizi tsina wai za ta zo kongo ne fa wai kongo to shi da ya ci birki sai ce kongo talatin kongo hamsin ya ce to kongo ya ce ashe kin iya ne ai wallahi maganin shege dan banza inda ya ba ka ne inda kongo zaki to hamsin kongo ba talatin jama'a ko gano wannan wai irin waɗanda abubuwa ana zuwa da su ne wai irin wai dole irin yan gayin nan su a duniya kawai wai a babu irin su sun gane da kowa bai gane irin ganewansu ba to shi ne maganin su irin wannan ne Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu to kaga ba san a dama ba ku san abin da kuɗi yake yi ba to kun ji an faru kuɗi Allah madauke sarki ya sa mu dace to shine sai ce sawa'un akanatil ma'adin am ayi shay'in akhar wai waɗannan kuɗin ai suna matsayin ma'adini ne ko komai ka san ma'adini ba kuɗi bane sai dai menene kayan kuɗi ne wai nerorin mu da riyal riyal da sefa da dalolin mu ba kuɗi bane kayan me kayan kuɗi to me zai siye su in zai na aje dala me zai sai dala eh yanzu za ka zo kana irgo zinare ka bayar a baka dala sai da ka irga dala a baka me sun kasa fahimta yanzu zinare da azurfa ba kudi ba ne su ne suka zama kayan me kayan kudi yanzu yadda aka mai da zinare da azurfa a duniya kuma duniya ta yadda kun gano wannan da kyau ko shine kaman kayan ɗaki ne sun zama kawai haja sun zama kadara amma ba su ne kudi ba yanzu kuma ya kamata ce irin wannan malaman su sani harka na siye da saida da zinare da azurfa ba fa addini ba ne addini ne yake da me yake da ta cewa a kansu ba su ne addinin ba addini ne kallafa doka a kansu yau sai suka zama ba su to wanne da wanne ne wakilansu sai zama naira sefa dala riyal da sauran kudin da ake siye da saidawa da su a yau su ne mai su ne madadi canjinsu su ne abin da za a amfani da su amma wanda ba su wafa to ba ma da su ake magana ba kwata-kwata ta babu ba abin da ke ci wai sun kasa gane wannan sun dauka da aka ce akwai zakka a zinare da azurfa zakkan da za a ansa shine addinin su zinare da azurfan kayan da za a cire ne su waɗannan kayan mu'amala ne kayan kasuwanci ne shi sa Allah ce wa halallahu albai'a sai ce bai ce wa sharra Allahu albai'a ba in aka ce ciniki shari'a ne kai dan boko ne kana ciniki ne to in ba kai ka saba ma Allah kun gano wannan da kyau ko amma an kan mallaki nisabi ba kai zakka ba ita zakkan ita ce me shari'a ba kudin ba ila jama'a kun gane abin da nake magana a kai amma mutane wasu kasa gane wannan ai ta kokowa da su ana bayani ga karatun da yan an zaunar da ɗalibi a makarantar allo kai tsaye zai gane wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la tabi'u dinar bid dinarini kar ku sai da dinari daya da dinari biyu wannan hadisi ya zo cikin nailul autar juz'i na biyar shafi na ɗari uku da uku wal fulus laysan laha quwwatun nuqut suke cewa kaga ai fulus wani nau'in kuɗi ne za mu zo mai maganin shi shi bai da ƙarfin asalin kuɗi na zinare da azurfa wala badilan alin nukud kuma ba badil ba canjin shi ba ne yanzu misali a karatun baya da muka yi naira da dala da sefa canjin me canjin zinare ne domin abin da zinare da azurfa suke iya yi shine abin da me waɗannan kudin suke yi ba bambanci mahala ya ce wa inna ma hiya kasila ittijariya wai waɗannan kuɗin wai kamar hajan kasuwanci ne wai da neranka da rusho da hita da faranti da cokali wai duk matsayinsa ɗaya da Allah matsayinka na mai hankali ba malami ba ma don Allah matsayinsa ɗaya ne yanzu misali idan ka je kasuwa kaga an kasa rusho an kasa hita an kasa faranti da cokula nan kuma an kasa 'yan dubu-dubu don Allah abin da aka fara tuhumar mai sai da kayan nan yana ma da hankali kuwa jama'a mun gano wannan da kyau kuma yanzu misali in ka je tayawa wani za ka taya eh ina ruwanka da rusho kuma mai hankali in ya zo ya kalli wajen da kyau zai ce diyan da ake wannan kudin ba kudin gaske ba ne jabi ne ko kuma irin kudin wasan yaran nan ne mun gano wannan domin ya san dai ba a makudi haka kaga wanda ya ce to aikal urudu tijara kaga wannan bai ma san urudu tijara ba sannan bai san me ba bai san kudi ba ana zuwa a sai risho da hita ne sai dai a sai risho da hita da me da kudi to sun ce wa dukkan su ma wai ajinsa daya kaga inda mala ya ce ba su ma san abubuwan ba kenan to shine sai mala ya ce falatu qawwamu bihassilai wal ayan wai kayan saidawa ba a masu kima da wannan nerori da azurfa yanzu tsakanin da Allah jama'a idan za a yi kiman nisabin zakka da zinare da azurfa ke kogo da nera eh cewa ake yi dirhami 200 yanzu kiman shi nawa yara kaza ba taba cewa kiman shi tiyan masara kaza ba ko an taba yi an taba cewa kiman dinare 20 daidai yake da tiyan gero kaza amma sai a ce daidai yake da dala kaza canjin dala kuma a yau naira nawa ne sai a ce kaza ne haka yake ko ba haka yake ba wai yanzu abin da kowa a duniya a haka yake kuma kowa haka ya fahimta kuma kowa haka ya gane haka abin yake tsab amma wani sai ya leko sai ya ce wai ai shi sam sam bai yarda da wannan ba wai yanda ya gane wai shine ganewa tsakanin da Allah wannan shari'a ne kuma tsakanin da Allah wannan malanta ne wallahi wannan ba malanta abu ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu suka cewa inna ma tuqawwamu bizahabi wal fidda wai ai ana yin asalin kiman da zinare da azurfa ne ai dama su ne asali ai to amma yanzu su ba su ne kuɗi ba misali kai ne ka yanzu ka ce ai ba za ka ƙara hawa mota ba ba za ka ƙara hawa babur ba ba za ka hau jirgin sama ba saboda mai waidin da ana hawa doki da jaki da alfadari ne ta mace da ba matsala je ka nemo su kai ta hawa amma dai kasan ba za ka abuja ba na ba da mun gane kuma za ka yi lokacin da wallahi ko kaduna ba za ka shiga ba sai dai in ba waɗannan ne gwamnoni ba mun gano wani da kyau ko ha kawai malin ka zo da jaki nan gaban aka ci gaba a garin nan ma jaki ya isa shigo garin nan ne sai dai a ƙara gaba da shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace can za a rika zuwa ana haya ana samun kuɗi da shi amma anan aka zo sai dai ka sai keke na fim wa kana silhi wujudi sifatin riba fi hali tafahatiha suka ce kaga ai kayan saidawa silah wai ana samun siffar riba ne a cikinsu sakamakon abin da yake kamar misali ɗauko aful ka tuffaha kamar aful bai'ul hafna bi hafnataini in aka ce za a sai da mene tari ɗaya ko kwando ɗaya da kwando biyu shine riba to wai kaga wai naira da me da apple wai matsayinsa ɗaya kai kai da matsayinsa ɗaya dama ko wanda ya taɓa cewa kwandon naira da kwandon apple sai dai kwandon naira da kwandon ƙur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma wannan sai ya kowa magana aqida shine aka samu wasu fitsararru sun fada mun gano wannan ka kwatanta alqur'ani da nera dan baka san darajar qur'ani ba kuma kasan da yake ba kimanta alqur'ani yasa akai wannan misalin kowa ya shiru wannan daidai ne da zagin alqur'ani ai yanzu akwai neran da take darajar alqur'ani inda za a aje maka kwandon alqur'ani a aje kwandon nera ka ɗauki kwandon nera ka zama kafiri dole ka ɗauki kwandon me alkur'ani wai sai a zo maka da tunani na hankali a ce kaga idan ka ɗauki kwandon alkur'ani ka ɗibi ƙwaya biyu ko uku sai ka je ka siyo ƙur'anin sai jahili ce na gane ba abin da ya gane matsiyaci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ma da cewa inna ma samiha bitadawilaha wai an yadda ne a yi mu'amala da waɗannan kuɗi filmadi a baya da tasiri shara'i wai don su sauwaƙe wa mutane sai da saidawa ma rukhisa samanuhu min alhajiyat saboda wai irin yadda bukatun mutane suka taso kuma aka rasa yadda za a yi maganin waɗannan bukatun baki ɗaya jama'a mun gane wai ai a baya da aka ba da dama wai a yi amfani da su irin waɗannan kuɗaɗe na takaddu da ke hannun mutane wai bukatu ne suka sa to wannan bukatun da suka sa aka yaga ko bukatun sun canza ne ai bukatun ma karuwa suka yi so yanzu bukatan mutane a duniya gaba ɗaya ba sa bukatan wa zinare da azurfa sai dai a ba mata ce kwalliya da shi sai dai a yi narka a yi kwalliyan ƙofofi da gidaje da su haka ne amma yanzu akwai gidan da za ka je ka liƙa ma naira da dala da sefa a ce waɗannan kudin su tsira jama'a mun gano wannan da ku abin da ake nema ido rufe a ce wani ya ce wai darajar su ɗaya da waɗannan abubuwan wannan ba daidai ba ne ku gaya masu irin waɗannan maganganu su nemo maganin ilimi su yi amma ba irin wannan shiriritar ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan malai ke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم